الرحيم وصلى الله على النبي الكريم jiya mun yi babi game da limanci ko da hukuncin liman da mamu kun ji duk wanda an liman ratibi in lalura ta gitta mai bai samu yin sallah tare da jama'a ba in yi sallah shi ɗaya za a ba shi lada matsayin jami'i da sauran hukunci-hukuncin dai da na shafi ne shi kuma mamu don rabkano da ta sami liman ko da ba tare da shi an karabkana ba ta shafe shi sauran dai hukunci-hukunci ko ce babun jami'un fi salati babi gamamme game da hukunci-hukuncin sallah jami'i gamamme wato ba magana zai yi game da matsala guda ba zai ɗebo nan zai ɗebo nan zai ɗe shi ababun jami'un amma ga abin da ya shafi sallah babi jami'i gamamme game da hukunce-hukuncen sallah wa aƙallu ma yi jizo'ul mar'ata sai ya fara da sutura karatun ya zan biyu wa aƙallu ma yi jizo'ul mar'ata mafi ƙarancin abin da ke isan mace minan libasi na tufafi fi salati ga sallah ba an nemi mai sallah yana cikin sharuɗan sallah su tuta da la'aura ta ba namiji da mace to menene mafi karancin abin da ke isan mace ga sallah menene mafi karancin abin da ke isan namiji mafi karancin abin da ke isan mace ga sallah na tuhahi fisula cikin sallah addir origa alhasifu mai kauri in ya zo da ha'un wadda ba ta digo mai kauri ai alkafifu in ko ya zo da kha'un alkhasifu wadda an mai suturtar da jiki kusan dai duk ma'anarsu guda to riga in an ka ce riga tagguwa ba babbar riga malum-malum ba tagguwa alhasifu mai kauri asabig wadda a cikakka asabig wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan aiwa aka mala sabaga bi ma'ana kamala asabig cikakka me zamanta cikakka wadda allazi yastur zuhura qadamaiha wadda ke rufe bayan dugadugganta qadam duddugi to baya ne ina ne bayan duddugi hmm? madalla to sai malamai sun ce ba bayan duddugi ɗaya ba har da cikin duddugi na a ciki na a bayan duddugi to bayan ta ruhe bayan dugadugai kuma in ta yi sujuda kuma yana ruhe mata hadda bayan dudu saboda mace ga sallah duk jikinta al'aura na in bancin fuska da tahukan hannu tahukan kafa al'aura na to macin da ta yi sallah kaga ga sutura sai an kai shedan yayi mana akasi namiji da an ka ce wandon mumini rabin kwabrinsa da haka hausa sun ka ce ba sun ka fassara hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saturul mumini ila nisfi saqaihi suturan mumini ta tsaya tsakiya kwabri ne tsakiya ina kwabri yake da bakin nan zuwa nan na kwabri ko to tsakiya kwabri nan kenan ya kamata wando duk suturan mumini da wando da taggo da riga nan ya kamata ya tsaya tsakiya kwabri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala junaha alaihi babu laifi gare shi mumini fi ma bainahu wa bainal ka'abaini ga abin da a tsakanin rabin kwabri zuwa idanun sawu nan na a tsololo inda an ka yadda suturan mumini ta tsaya ya ce fa ma asfala min al ka'abaini amma duk abin da ya kasa kasa ga idanun sawu fafin nari yana cikin wuta don haka haramun ne tunda annabi ya ambaci wuta kaga ga wa'idi nan to haramun ne musulmi namiji ya basu tura ta wuce idanun sawu tsololuwa bakin idanun sawu ne ya kamata suturan mumini ta tsaya amma in sun samu na nan tsakiyar kwabri ya kamata tsaya ina fatar kun fahimta madalla dan umar akwai hadisai zai yawa hadisin dan umar dan umar ya ce na zo da gyauto na sai annabi ya ce irfa izaraka daga gyautonka sai ni jahi sama annabi ya ce zai kara ni koma karawa ya kuma ce min zai ƙara ni koma ƙarawa ya ce to tun sannan ban gushe ba bakin nan suturata an ka ce bakin ina ya ce bakin tsakiyar ƙwabri akwai hadisan amrubna abasata amrubna abasata ya ce ina cikin tahiya sai ni ji wani baya garan yana ɗaga gyauto na sama ya ce yana ya Allah abduka wabnu abdika wabnu amatika ya Allah bawanka ɗan bawanka ɗan boyarka kowane boyo ashe manzon Allah na ya duka yana jan gyauto na sama sai ni ce manzon Allah ƙuraje gare ni ga ƙwabri na shi yasa ya ce ya amru inna Allah qad ahsana kulla shay'in khalaqahu Allah ya kyautata duk abin da ya halitta inna Allah la yuhibbul musbil Allah bai son mai sakin tuwahi ne soce idanun sawu Allah bai so ne hadisi ne hasanan Abu Dawud ya hissai za mu cimma cikin Abu Dawud insha Allah inna Allah la yuhibbul musbil Allah bai so bai son wanda ka sakin sutura ce tauce idanun sawu kaga wancan hadisi Imam Malik ya rawaito cikin muwadda na farko yace fama asfala min alka'abain fafin nari duk abin da ya kasa kasa ga idanun sawu yana cikin wuta wandon za a yankewa a sa wata ko mai wando mai wando shi an makallafi to ka bari raggan banza don haka tsololo suturan mumini bakin idon sawu amma in sun samu na ta yau sama nan tsakiyar kwabri ya kamata tsaya amma dai da bakin tsakiyar kwabri har idanun sawu duk babu laifi in ji annabi inda laifi yake abin da ya kasa ga idanun sawu ina fatar kun fahimta to kaga namijin da an ce ya ja sutura ta sama to suna saki tana jan ƙasa suna sharan titi kamar 'yan bita mace ita ku an kace ta saki hadisan ummu salama mata annabi annabi ya umarce su cewa su mata su saki sutura su har ta taba ƙasa ummu salama ta ce to in don sutura ta taba ƙasa duk in mun ka zo ruku'i da sujuda za ta taso sama ƙahun za sai annabi ya ce to su saki kamu guda ko zira'i guda ƙasa bayan sutura ta kai ƙasa sannan kuma su ƙara kamu guda ko zira'i guda ta yadda ko sun yi ruku'i da sujuda ƙawahun ba za su bayyana sai da to annabi ya za mu yi in muka kai ga wuri na najasa ya ce in suturan mace ta taɓa najasa in ta ƙara ba gaba inda babu najasa ta tsalkaka shi yasa tsalkin lezar tuwahin mace ƙasa in ta ƙara ba gaba ta taɓa inda shi kenan ta tsalkaka kamar yadda tsalkin takalmi ƙasa da ka goge ga ƙasa ba wanda ya sa ko tutun mutum ka taka ba sai ka yanke da ruwa ba da ka goge da ƙasa ya tsalkaka ina fatar kun fahimta to haka kaga sai shedan yayi ribasin mata da an kace su sake sutura ta kai ƙasa su adda zannuwa da tagunoni bakin tsakiyar kwabri maza da an kace su ja sama su ko su adda falingo yana jan ƙasa kaga makirci na shedan to ku yi kokari ku gyara sutura ku kuma ku gyara ma matanku ku aƙalla in za ta sallah da in za ta fita to ta rufe ko'ina na jikinta duk jikin mace al'aura ne duka in bancin fuska da tafuka niƙabin da suka sa su rufe fuska wannan mustahabbi ne ba wajibi ba ne domin fuska ba al'aura ba ce amma gudun kar su hitini mutane don fuska ita ce mahallin fitina duka inda za a fara kallo ga mace fuska in ta juya sai a kalli bayanta to shi a hikiman mayafi shi yasa mace da za ta sa taguwa har ƙasa ta bakwai in ba sa mayahi ba hukuncin ta guda da wadda azzindar ga shari'a aƙallan suturan mace kamar yadda za mu ji sutura biyu taguwa da mayafi mayafi is very important yadda taguwa take da muhimmanci haka mayafi me an mayafi abinda zai ruhe mata kai ya ruhe mata ɗoyonta domin gashin nan nasu hitina ne to shi a hikiman mayafi yan an ka sawo shi ya rufe kai shine khimar bilkha'i haƙari mai ruwa sannan ya rufe baya domin in ta fuskanto fuskarta za a kallo in ta ba da bai ɗuwayyunta za a kallo to kaga sai a rufe ɗuwayyun to duk maya irin hijabin nan jos ko ba ya tsaya na wannan shaɗinci ne hikimar hijabi ya rufe kai ya rufe kirjinta ya rufe bayanta don nan ne mahallin fitina ina fatar kun fahimta to to shi ne ce mafi karancin abin da ke isan mace na sutura ga sallah addir utanguwa alhasifu cikakka alhasifu mai kauri asabigu cikakka allazi yastur zuhura qadamaiha wanda ke rufe bayan kafafunta biyu wanda koda ta yi ruku'i da sujuda bayan bayan dogadogganta suna don haka in mace ta saza ne ko taguwa ta tsaya nan to kaga waɗanga kafafu shehu usman cikin littahi ne ya ce duk macin da ka sakin jikinta to allah sai ya azabtar da wurin nan da ta saki da wuta don a koyi mustare ne in za zanna na zama gida daban sannan na sallah da hita waje su ko daban wahuwal kamisu menene addir'u shine taguwa wal khimaru da kuma mayafi alhasifu shi ma mai kauri kaga tunda an ce mai kauri kaga gyale bai shigo ba don gyale baya da kauri duk sutura mai shara-shara haramun mace ta sa makaruhi namiji ya sa ina fatar kun fahimta wai zu'ur rajula abinda ke isan namiji shi ko fisolati ga sallah thawbun wahidun tuwahi guda kaga mace kenan akallan tuwahin da kai mata sallah akalla tuwahi biyu taguwa da mayafi don haka yanzu akwai wata abaya da suka sawowa sai haga ita ɗaya za su sa su hita kindin kindin hukuncin ta guda da wadda azindar ku haɗa mata boye Allah mi da kika hito azindar sha a to biki sa mayahi da zarar mace ba sa mayahi ba to ta bar rabin suturarta ina fatar kun fahimta dole taguwa da mayafi kuma kaga taguwa ta hi zane domin zane yana kwarewa yana kwancewa ma amma in ta sa taguwa duk iskan duniya ga tana cikin suturarta sabanin zane da iska ya buga sai ya kware ta haka sannan kuma da ta samu wasu abubuwa sai zane ya kwance ina fatar ku don haka taguwa da mayafi to yanzu maimakon mayafi zane na yafawa sai a yi hijabi hijabi duk iskan da aka yi bai iya cire shi amma shi mayahi iska na cire shi ina fatar kun fahimta to to mafi karancin abin da ke isan namiji fistula cikin sallah faubin wahidun tuha guda shi na mai tuha guda sun da zaran ka samu jallabiya ko kaftani ko taguwa don bakin al'auran namiji inda an wajibi ya rufe bakin cibiya zuwa gwiwa da zaran ya rufe nan ya rufe al'aura ta sauran gwiwa zuwa ƙafahu da cibiya zuwa sama ba dole na ya rufe su ba sai dai ba a so namiji ya yi sallah da kafaɗu waje ba an so ya rufe kafaɗu ne yan akwai murahin kafa don haka da zai samu zane ya ɗaura ya yi sallah ta ta yi inda ya zane ya rufe mai bakin cibiya zuwa gwiwa shi namiji tuwahi guda sun isai in ya sa taguwa ko ya sa abin ga wasu sun zo tambayar jabir dan abdullahi gaskiya ne sutura guda na isan mutum sallah ya ce waga tambaya ta ko abin ga mina na jin daɗi ya sa koyanta ya ce zamanin manzo Allah mutum na adda sutura biyu zamanin manzo Allah mutum na adda sutura biyu su ne na guda guda na muke daure da su su aka salla su aka kwanci su aka komi iyaka a yi tashi wali da daddare a wanke gobe a tashi da su mahiya ma bola suka bi suna cantattuwa shi suna wanke su sa saboda talauci yanzu ka cika akwati biyu da tuhahi tsawon gaggar kuma har yanzu ba gode ma Allah ba to matahi to yace wai zu'ur rajula abinda ke isan mutum fi salati cikin sallah thawbun wahidin tuha guda don haka shi ne da ya sa tuha guda sun ishe shi wala yugadi an fahu kada ya ruhi hancin sa makaruhi ne ruhi hanci cikin sallah to ina ma Hausa face mark in ka sa yahudancin ka to in ka tawo zalla ka cire dama dai kayan yahudu na makaruhi na ruhi hanci an waje hahu ko fuska ta fi salat cikin sallah ba a rufe hanci ba a rufe fuska don haka in kana da fesan in ka taho masallaci sai ka cire ka sa aljihu in an gama sallah sai ka mai suwa au ya dummu thiyabahu ko ko mutum ya game tuhahi nai an hana game tuhahi kamar mi kana da babbar riga irin wagga ba ha ganin an sami Allah liman sai an game ta wuri guda maka hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu ana asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni in yi sujuda akan gabubuwa guda bakwai ko sannan an hane ni in kame gashi na ko sutura ta cikin sallah in kame gashi kasan su suna da gashi mai rankabowa to kada ka kame shi ka kulle a aka da gashin ka da sutura ka duk su yi sujuda ga Allah duk bayan Allah na mai gashi mai rankabuwa ya bashi ya rankabo kada haka mai shi a kulle haka mai sutura kada haka shi yasa an ka ce daidai naɗa hannun tago ko hannun wando in an zo sallah duk makaruhi na duk a sake su duk su su juda ga Allah don haka wanda in an ka zo sallah da irin riga wagga to kakka naɗe ko da abin ganta hannuwan riga yana naɗe to ka sake su duka shi a sunna in ka zo su juda kakka kame su kuma in za ka yi da kai da su duk su yi su juda ina fatar kun fahimta to au au ya kafitu sha'arahu ko kuma ya kame gashinsa an hana kame tufafi an hana kame gashi wa kullu sahawin fi salati to wannan abin da ya shafi sutura kenan ko to wa kullu sahawin fi salati duk wata rabkanuwa da ta samu mutum cikin sallah bi ziyadatan sababi ya ƙari kai ya ƙari cikin sallah abin da babu falyasjudu lahu to su yi sujuda ga rabkanuwan nan sajada ta yi sujudai biyu ba'ad da salami bayan sallama kaga sujuda sahawi ba ta kasu kashi biyu ba akwai qabliya akwai ba'adiyya qabliya sujudar da aka yi kayan a sallama ba'adiyya kuma sai ka gama tahiya ka sallama sannan ka yi ta to ina aka yin su duk ƙarin da mutum ya yi cikin sallah to sai shi yi sujuda ba'adiyya ya tashahhadu lahuma zai yi tahiya gare su sujudan wa yusallimu minhuma kuma ya sallama daga gare su bayan ka yi sallama ɗazu to in ka yi sujudan za ka koma tahiya sai ka sallama kamar yadda ya ce nan hadisin da ya ce bayan an yi tahiya ana bayan an yi sujudu sahwi za a koma tahiya bai inganta ba abin da ya inganta sujudai kawai an ka shar'anta in ba addiya ce in qabliya ce iyakar ka yi sujudan nan guda biyu sallama kawai za ka yi ba sai ka koma maimaita wa kullu sahawin kowace rabkanuwa kuma bi na kasin saboda ragewa shi ko na in ragewa ka yi to fal yasjud lahu shi sujuda gare shi qabla salami gabanin sallama yanzu kaga ya baka ya baka ka'ida duk sujuda da ta cimma in dai sababi ya ƙari na to ba'diya za ka yi in sababi ya rage wani abu na shi ko qabliya za ka yi eh idza tamma tashahhuduhu in ya in tahiya ta taccika thumma ya tashahhadu sannan ya koma tahiya wa yusallimu ya sallama ga ra'ayin malikiya da ƙabliya da ba'adiyya duk ana musu tahiya amma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sujudan kawai da kayi sujudan guda biyu iyaka ka sallama da ƙabliya da ba'adiyya wakila an ce la yu'idu tashahuda a abaya maimaita tahiya ga ƙabliya wa man ƙasa wa zada to an ce in ka ƙara kai ba'adiyya in ka rage kai ƙabliya to in biyun ya cimma fa to wanda ya rage kuma ya yi ƙari duk cikin sallah guda saje da ƙablar salami sai su yi sujuda gabanin sallama shi ya nuna ashe ƙabliya ta yi ƙarfi bisa ga ba'adiyya wa man nasiya wanda ya manta an yazdu da shi sujuda ba'ad salami bayan sallama ba'adiyya ta kamma sai kammance baka yi baka tashi kai hita to fal yasjud shi sujudan nan mata ma zakara husar da duk ya tuna shi wa in dala zalika koda wannan koda bayan wata guda na ka tuno ana biyar ka ba'adiyya to shikenan sai ka yi ta wa in kana qabla salami amma in sujuda ta zamo qabliya ce kammance sajada shi sujuda in kana qariba in yana kusa wa in ba'u da in abin ya nisanta ibtada salatahu to ya saki sallatai ya fara wata sabuwa illa an yakuna zalika sai dai in ya zan abinda kabbari wanda zai saka sujudan ya kasance min na ƙasa sha'in khafifin daga rage wani abu ne mai sauƙi cikin sallah sunnoni mustahabbai ka surati kamar sura ma ummul qur'an tare da fatiha sura ta kabbari sababbi ya barin sura qabliya ta kamma to sai kammance baka yi ba to wannan an yahe maka tunda sura ba dole bace tunda ya halatta ka yi sallah gaba ɗaya da fatiha da gangan ba tare da ka aza sura ba ina fatar kun fahimta to au takabira ta ni koko kabbarori biyu kabbari inda ya ban da kabbara harama au tashahudai ni koko tahiya biyu wa shibhi zalika da abin da ya kamata kamar sami Allahu liman hamidahu guda biyu ko rabbana wa lakal hamdu guda biyu to waɗannan duka sunnoni ne masu sauki to don in saboda su qabliya ta kama to wannan in abin yayi tsawo an yafe maka falashe ya Allah babu komi akai ne wala yujzu sujudu sahwi sujudar rabkanuwa baya isali na ƙasa raka'atin saboda barin farilla wanda duk yabba farilla da cikin farillolin sallah to sujudar rabkanuwa ba ta isa ko dai ka kawo farillan nan in wuri ya wuce kai jiha da raka'an nan in ma abu ya lalace ka sallama sallah to babu sallah sai ka sake wata sujuda ba ta isa ma farilla shi ne ya ce wala yuzu sujudu sahab sujudar rabkanuwa baya isali na ƙasa raka'atin saboda rage raka'a raka'a guda kabbari ko ku ruku'i wala sajadatin ko sujuda wala litarkil qira'ati ko ko barin karatu fi salat cikin sallah kulliya dukkanta kai sallah haka kare ba karanta Fatiha ba kaga waɗannan da raka'a da sujuda da karatun Fatiha duk farilloli na go to kaga sujuda sai ba ta isan musu aw fi raka'atayn minhuma ko ko kabbar karatun cikin raka'o'i biyu kamar sallah mai raka'a hudu ko raka'a uku to raka'a biyu duk baka yi karatu ba waka zalika kamar hakan ga fitar kilkira'ati gabarin karatu fi raka'atin ga raka'a guda mina subhi to ita sallar subahin da dama raka'a biyu gare ta to in ka bar karatu ga raka'a guda shi ma ka gani sujudu sahwi ba ta isan ma waqtu fi sahwi an yi saɓani game da rafkanuwar da ta samu mutum an alƙira'ati ga barin karatu fi raka'atin cikin raka'a guda min gaira haga wata sallah wadda ba su bahin ba kamar sallan mangariba ko azuhur ko la'asar ko isha'i to raka'a guda abba kawa karatu ba shi mi a hukuncin sallarka faƙila an ce yajzu fihi sujudu sahwi nan in dai raka'a guda kaga raka'a hudu duk uku kayi musu karatu guda kan mance ba kawa karatu ba an ka ce juzu fi sujudu sujudar rabkanuwa yana isa ciki ne qabla salam sai kai qabliya tunda kaga ragewa na kai wakila an ce yulgiha a tunda fatiha farilla ta to ko da raka'a guda abba kawa karatu ba to za ka yi jifa da wannan raka'at ba za ka kidan ya da ita ba waya tibi raka'atin sai ya zo da wata raka'a maimakon ta ina fatar kun fahimta wakila an ce yasjudu qabla salami zai yi sujuda qabliya wala ya ti bi raka'atin ba zai zo da wata raka'a ba wai idu salata amma zai mai da sallar bayan ka yi sujuda qabliya ga waccan da ka bar karatu sannan kuma in ka sallama sai ka koma mai ta wata sallah kuma ihtiyadan saboda ihtiyadi wanga ya zama halar banza bayan ka yi sallah kuma ka yi mata sujuda saboda abin da ka bari kuma ka koma kawo wata ya zan duplication wa hadha ahsanu zalika kuma sai ya ce wai yin hakan ga shi an mafi kyawun duk waɗancan ra'ayoyin insha Allah ta'ala ba shi an mafi kyawo ba in dai kayi sujuda sawa ai shikenan ya isa in kuma an ɗauka babu ta to sai ka hita batun da sai ka kawo wata wa man saha wanda ya rabkana an takabiratin ga kabbara guda kabbara guda kammance baka yi ba aw an sami Allahu liman hamida ko koyan manta daga fadin sami Allahu liman hamida marratan sau guda awil qunuti ko yammance bai yi qunuti buga sallar asuba to fala sujuda alaihi waɗanga abubuwa duk sunnoni ne masu sauki babu sujuda akai ne mai iziya ce in ma yayi musu sujuda sallar ta baci ko ba mai cikin iziya ba wamannin sarrafa duk wanda ya juya mina salati daga sallah thumma zakara sannan ya tuna annahu baqiya alayhi shay'un minha wani abu daga sallan nan ya rage a kai nai bai akwai abin da bai yi ba to falyarji ya dawo in kana bi qurbi zalika in ya kasance kusa fa yukabbiru sai shi kabbara kabbara harama kenan ta dawowa cikin sallah takabiratan kabbara yuhrimu biha wanda zai yi harama da ita thumma yusalli ma baqiya alayhi sannan ya sallaci abin da ya rage a kai nai ya kawo abin da ya rage a kai nai wa in ta ba da zalika in wannan ya nisanta kila har ya fita masallaci ko ku ha'aron latai ta kare aw kharija min al-masjid ko ku har ya fita da masallaci to ibtada as-salatu waccan sallah ta lalace sai ya fara ta sabuwa wa kadhalika hakan ga man nasiya salam wanda ya manci sallama wurin sauri yana gama ta ya daya tashi ta ya ta bai ce assalamu alaikum ba eh to shi ma in kusa ne sai ya dawo ya zanna in ya zanna sai ya ce assalamu alaikum sai ya tashi ya ta tahiya to in ya nisanta ya hita da masallaci ko haɗarar latai ta kare to sai ya sake sallah wa mallam ya dare wanda bai san ma salla abin da ya sallata ba a talata raka'atin shin raka'a uku yayi am arba'an ko hudu ba ana samun irin haka nan ba sai ka rikice tunda tunani batun zuciya ma yawa shin raka'a uku hake cikinta ko hudu to bana alal yaqini shi gini akan yaqini me ai yaqini sai ya ɗauki mafi ƙaranci sai ya ɗauka cikin raka'a ta uku yake sai ya kawo ta hudu to wancan kokontun da ya zan ƙari cikin sallah sai shi ya sujuda a kai ne wasalla ma shakka fihi ya sallaci abin da ya shakka ciki nai wa a tabi rabi'atin ya zo da raka'a ta hudu wasa jada ba'a da salamihi wancan kokonto da ya zan ƙari sai shi sallah bayan sallama wa man takallama in kuma kokonto kai shin cikin ta farko ne ko ta biyu ka ɗauka ta farko shin cikin ta biyu nake ko ta uku ka ɗauka ta biyu ta cikin ta uku ne ko ta hudu ka ɗauka ta uku ta sai ka kawo ta hudun sai ka yi sallama sannan ka yi sujuda ba adiya wa man takallama wanda ya yi magana cikin sallah sahiyan da mantuwa sajada ba da salami shi sujuda ba adiya to amma inda gangan ne fa sallah ta ɓaci domin yana daga cikin sharuɗan sallah barin magana in ba ta gyaran sallah ba wa mallame dari wanda bai sani ba a sallama shin wai ya sallama am lam yusallim ko bai sallama ba sallama zai ce dai assalamu alaikum kai ya tsaya wani kokonto ya sallama dai ba an huta ba wala sujuda alaihi babu sujuda akai nai to sai mu tsaya nan wa ministan kawo shakku wanda shi kokonto ya aure shi ya zan dokin kokonto kullun cikin kokonto yake to shi ko mai a hukunci ne in Allah ya kai mana rajibi sai mu tashi dan nan to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun karanta madallah kaga tun da ya ce babul jami'i ya nuna hukunci hukuncin sallah sun kare kenan sai a daddaka